نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبايم هكا من شارع ينكراتو دقا ربما لمنه الأستاذ الدكتور كبير mana karatu a cikin wannan takaitacciyar risalar kuma mai amfani wato at-tahsilul ilmi ma'alim wa maharat daga cikin ma'alim din akwai al'adabu ma'abbala ko al'adabu fi talab wato yin ladabi a cikin neman ilimi a ƙarshe mala ya kawo cikin ma'alim ɗin malami na ƙarshe asbabu hirmani layi daga cikin abin da magabata suka tabbatar cewa yana cin asbabu hirmani da ilmi akwai adamu adadi adamu al'adabi fi talab adamu al'adabi fi talab mutum ya zama ba yi da ladabi a neman iliminsa shi yasa az-zarnuji al-hanafi a cikin littafin sa فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم يجدون إلى العلم ولا يصلون ومن منافعه يحرمون لما أنهم أخطأوا طرائقه وتركوا شرائطه وكل من أخطأ الطريق ضل فلا ينال المقصود قل أو جل yace na ga da yawa daga cikin ɗaliban ilimi ya jidduna ilal ilmi wala yasiluna suna ƙoƙari da ƙwazo su kai zuwa ga ilimi amma ba sa kaiwa wa mimma yafihi yuhamu sannan an hana su su samu amfanin da ake samu idan an yi ilimi bima annahum akhta'u tara'iqahu wa taraku shara'iqahu dalilin haka shi fala yanalul maqsuda qalla aw jal duk mutumin da ya kuskure wa hanya to ba zai taba samun abin da yake nema ba wannan abin da yake nema din ko dan karami ne ko babba ne ko mai yawa ne ko kaɗan ba zai samu shi yasa suke ba ladabi na neman ilimi muhimmanci ɗaya daga cikin magabata yana cewa adabul ilmi aktsaru min al-ilm ladabin ilimin ma yafi ilimin yawa sannan ana ruwaitowa daga Abdullah ibn Mubarak al-Maghwazi alayhi rahmatullah yana cewa nahnu ila qalilin min al-adabi ahwaju ilayna min kathirin min al-ilm shi amma ba ladabi to kamar hayaki ne amma ba wuta kiri ne ke amma ba wuta sai a tara kirare itace amma a kasta wuta ba za wuta ba za ta tashi wannan alhaqab din la fa'idata sannan suna cewa ilmun bila adab samarun bila shajarun bila sama shajarun bila sama ilimin da babu ladabi to bishiya ce amma ba za ta yi ‘ya'ya ba, ba za ta yi ‘ya'ya ba. Sannan suna cewa ma'udi fa shay'un ila shay'in azyana lahu min idafati ilmi ila al Ba wani abu da aka haɗa su suka yi daidai kuma suka yi kyau, suka yi ado kamar a ce ilmun hilmun dukkaninsu harfani halqiyan dukkaninsu harafi ne da suke fitowa daga alhalku kuma alhalku ɗin ma waje ɗaya sannan ga lamun allamus sakina sannan ga almim a cikin ilmun da hilmun to sai aka hada aka baka ga ladabi da natsuwa sannan ga ilimi wannan yana da muhimmanci sosai ɗan uwa mu kula da shi a wannan zamanin namu ana koyon ilimi Sheikh Bakar rahmatullahi alaihi Abu Zaid a cikin hiyyatu talibul ilm bayan ya rayyabi as-sahwa al-ilmiya da aka sama fi hadha al-asr madaha as-sahwa al-ilmiya sahwa din ba za a ci gajiyarta ba idan ba a ba ta himaya da wiƙaya da ri'aya da inaya ba. An tashi ana ta neman ilimi, wur-wur, an sai littafai, an yi kaza, an yi kaza, amma ba ladabi. Ba tsari, ba ladabi, ba girmama masu ilimin. Babu na ƙasa ya san girman na sama da shi. Wannan sahwar latufi. الصحوة الاستيقاظ من النوم الصحوة النهضة لو إن أكرس لدبي أتكنت فيعاد إلى النوم يعاد إلى الرقدة لا أقوم أبتش زي وقال shuru shi sa labudda min al'adab al'aslu fi adabi talab al'ilm يعود إلى قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وأن قصة الله يبام تحت النبي موسى عليه السلام أراد الله تبارك وتعالى أن يؤدب عبده ورسوله وكليمه موسى عليه السلام لأنه سئل عن أعلم أهل الأرض قاطبة فأشار إلى نفسه فعاتبه ربه إذ لم يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى فكان الأولى بموسى أن يقول الله أعلم فأجد موسى عادل تجي أنا فلما قال أنا عاتبه ربه إذ لم يرد العلم إليه وشيني سي الله مدوكاكين سركي بعد أن عاتبه فأدبه أتشي يتفي مجمع البحرين زي حدودا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وانكد قصة قال هل أتبئك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يدكى من ساوى kai daga ganin ka irin ɗaliban nan ne na zamani ba za ka iya haƙuri da ni ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra sai ce satajiduni insha Allah sabira ولا أعصي لك أمرا سيشي توينا هذا الشريط فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا لا أقي نفرك أقي نبي أقي نأك سيشي هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أنزل الله صلى الله عليه وسلم يشي رحم الله أخانا موسى لو صبر لوجدنا من عنده علما كثيرا الله يجكن النبي موسى da ya yi haƙuri ya jure da Khadir alaihi salam to da mun sami ilimi mai yawa amma guda uku Allah ya kaddara a sani shi aka sani Allamatu Sa'di alaihi rahmatullah ya fitar da darussa masu yawa a ƙarƙashin wannan kissa a cikin tafsirinsa taysirul karimir rahman fi tafsir kalamin man to da kayan uwa ladabi a game da neman ilimi a cikin neman ilimi babban abu daga ciki duk waɗannan ma'alim din da malam ya karanto mana suna ciki لا بد من هذه الانواع النص mutum ya samu malamai irin su al'amash Sulaiman ibn Mihran in ka je karatu wajen sa yace man yu'alliqu adh-dhahab ala anaki al-khanazir ta anta khinzir amma haka za sabara shu'ba wa hammadani wa sufyanani ala qaswati khuluqi shaykhihim الأعمش رحمة الله عليه ما لمين ce lau kuntu baqala ma ataitumuni ce da kan miya nake sai da ai ba za ku zo waje na ba kare ya aje kare ya samu kare ya aje a kofar gidansa kuma karen ma mace kariya in suka zo ba lokaci ba yusilu alaihim tilkal kalba kura su da ita wata rana قال حدث بشيخنا صبروا أنالوا العلم النافع دول سيد لدن malaman mu suna cewa akwai al'adabu ma'a shaykh akwai adabu talib ma'a nafsi hunaka sifat wa akhlaq yanbaghi an yata'addaba biha at-talib قبل أن يدخل من ضمن طلبة العلم أنا ده بقاتر وانا أنا ده بقاتر كذا ما كان دا الأدب مع نفسك يرن أبن دا الإمام آآ آآ آآ الإمام العاجري يربو تامنا للتافي سامس السنة أدب النفوس آداب يزكي الإنسان خذ بمبدأي التخلية مع التحلية وأنا لبقاته وانا أدب الطالب مع شيخه لدبي لما لي فدا من لما لمن كيف تجلس أمامه كيف تخاطبه كيف تناديه أتناديه باسمه أو تقول له شيخنا أو يا شيخنا أو ما إلى ذلك خدمته وانا الناتج أدب الطالب مع كتابه أدب الطالب مع فنه الذي يتعلم فيه ألا يبدأ فناً فيتركه ويذهب إلى فن آخر بدون إتقان الأول كم متني ونا تقديم صغار العين قبل كبارها قد كجيك أكو أصول الفقه وكفار فقه لا سيكا سامو wani ƙadari ne ɗan gwaɗi ne mai yawa a cikin fikhu wala siyama alfikul madhabi domin abinda magabatanmu suka tafi a kai lamma ta'assasatil madahib alfiqhiyya lokacin da mazhabobin fiqh suka kafu to ittukhidat tilka almadaris alfiqhiyya dariqatan li attafaqquh sai zama kowane kutur kowace kasa kowane bangare suna da almadhhabu sa'idu fihi in ka zo nan mu da muke rayuwa a nan almadhabu sa'idu fina huwa almadhabu almaliki nata'allam mutun alkutub almaliki mutun alfiqh almaliki kuma turattibaha kajira su haka zo kace kai tashin farko da muktasaru khairi da fara ko yake cewa alamatul jahli bi hada al-asl tarkur risalati ila khalili wa tarku al-akhdari ila ibn ashi yace akwai alamar jahilci a wannan zamanin nawa za ka ga mutane sun tsallake risala sun tafi mukhtasaru khali sannan su ki farawa daga muqaddamatul akhdari ko mukhtasarul akhdari su tafi muqaddamatul ibn ashir haka ana buƙatar kai tartibin su bayan fiqhu in ka samu wani kadari na fiqhu a mazhaba to sai ka zo kuma sai ka dora usulul fiqh usulul fiqh din ma yi kokari ka koyi na wannan mazhaba sannan dirasatu usuli dirasatu kutubil usul na al-jami'a lil madahib أصول الفقه فتستطيع أن تستدل أنا بقاتهم قد كفار علم مسل الحديث بلا معرفة بمتون الحديث ba littafin hadisi da karanta sai ka ɗauko musallar hadis ka ce za ka shi ma musallar hadis in ka fara sai ka ce daga alfiyatul iraki za ka fara ko daga tadribul rawi ko daga alfiyatu asyuti a'a ibda bi المتون الصغار واحفظها kamar yadda mala ya faɗa mana za ka ga mutum alal aƙalla a fanni ɗaya sai ya karanta littafi goma alhamdulillah da yawa waɗannan littafin haka za ka ga haka malamanmu suka ɗora mu a kai a gaban malami kafin malami ya ce maka to yanzu ka yi ƙoƙari sai ka karanta mutum goma a wajensu lokacin القواعد الأساسية shi muka fara da shi alqaid al-asasiyya na wannan mutumin ba ma abin nan sufin nan na abin nan nan na makka alawi al-alawi al-maliki sannan muka zo muka ya manzumatul baiqumiyya sannan muka zo muka yi min atyab al-minah na yan saudi arabia masu na abin nan syllabus din da ake na dawat min atyab al-minah sannan muka zo muka yi nukhbatul fikr lokacin da muka zo za mu yi nukhbatul fikr malamin mu professor Ahmad Bello Dogarawa hafizahullah ba a samun littafin a garin mu na Zaria yace za a je Kano za a yi za a yi kwafi za a yi nas za a yi nasakhin sa sai na sama a wajen wani sai na kwafi da hannu da na zo aka zo za a yi wanda aka je ce bashir da wuraiƙat ‘yan ƙananan takardu ɗalibin hadisi daga ƙarni ce bai da dole sai na sama wancan asalin nuska amma wannan haɗin nawa lazifta a tafi zube har yanzu yana nan ina ɗauko shi ina tuno abubuwa huwa min zikrayati huwa min zikrayati hayati kun ga duk irin waɗannan abubuwan suna na haka fikihu haka abin da ya shafi usulul tafsir haka nahwu haka tasrifi haka balaga kullul ulum daga cikin al'adab yazo mutum yana tartibin su kai ya rika tsalle kai ya rika gaggawa sannan ya je wajen malami man lam yushafi aliman bi usuli fa yaqinuhu fi al-mushkilati dunun malami ne kawai a bayan ulum ba game da mai تهدي أخا طلب لإدراك العلوم ولم يدر الجهول بأن فيها غوارض حيرت عقل الفهيم إذا غمت العلوم بغير شيخ تضل عن الصراط المستقيم وتشتبه الأمور عليك حتى تكون أضل من توبة السكيم سنة مش حكيم وأنا أسميه سكيم kai bai kunu hakimi kaga akwai wannan akwai cikin ladabin mutum in yaje gaban malami ya karatu akwai fa'idoji daga ci akwai tafsirut tariq wa tashiluha littafin ilimin da sai ka je ka binciki littafai da yawa malami fi jalsatin wahida yu'allimu ya koya lahu tajarib وله خبرات سابقة على شيء ويأتي آخر ويدرس ذاك الكتاب على شيء ويوضح الشيء ويأتي آخر ويأتي آخر وهو يأتي آخر وهو لا زال مع شيخه يستمع إلى شرح الشيخ ويحفظ ذاك الشرح ويضبط ذاك الشرح ويا ذا إن يزو قرن تدقي أسام مسألة سمع الكتاب أكثر من خمسين مرة هذا ونن أقي تقصير الطريق على الطلبة sannan wata siluha akwai sauƙaƙa hanya akwai taƙaita ta wannan abu ne na farko sannan daga ciki akwai annajatu min alwuqu'i fi shubuhat wal akhfa فالشبهة ويكشفها ba zai iya ba amma malami mu wallahi yakshifu an shubuhat don ka je karatu wajen malami wata mas'ala in yazo sai ya maka wata waqfa ya maka sharhin ta yace to ga rudin da wasu suke kawowa fa yuzilu anka tilka shubuhat lakin idza akhadta alkitaba bi nafsika wa qara'ta bi nafsika rubbama la tazalu fi tilka shubuha ne na da ina ne na da shi rannan abokinmu Dr. Jamil Sadis hafizahullah yake ba da labari a wata munasaba yake cewa ma wani malamin su ya buga musu wani misali yace daga cikin mushkilar ka dau littafi da kanka baka je wajen malami ka koya ba sai ya ce wai naktal ɗin nan wai badali ne na ahana fa a'raba naktal ala annahu badlun li ahana ahana maqulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-alif li'annahu min al-asma'i al-khamsa huwa mudaf ko na ضمير متصل مبني على السكون في محل الجر بالإضافة وهو مبدل كما قال ذاك الذي أخذ القرآن بنفسه وقرأ بنفسه سيتي نقتل هو بدل من إيه من أخانا الحالي هو جواب طلب أرسل معنا أخانا نقتل جواب طلب جل الحميد وحفظ كذلك وصار يعلم الناس كذلك كجل فيقول كجل الحميد وقاجا akwai wannan malamanmu suna cewa innal ulamaa yasma'u yahfazuna ahsana ma sami'u wa yahfazuna ويحفظون أحسن ما س... إن العلماء يس... يحفظون أحسن ما يسمعون أحسن ما سمعوا ويحفظون أحسن ما سمعوا ويفهمون أحسن ما حفظوا وي... و... و... و... و... ويفهمون أحسن ما سمعوا ثم يحفظون أحسن ما فهموا ثم يعلمون الناس malamai suna mafi kyau abinda suke saurara da malamai sai su haddace sai su fahimci mafi kyau sannan kuma sai su haddace mafi kyau sannan in sun tashi za su karantar da kai sai ya zama wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa nakid sannan suna zama ne kamar ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس هكذا كان العلماء الربانيون وشي يسا دولة متين يزما ينادى لدبي تارد malamai. musamman wannan mushkilar da muke fama da ita tartibul tartibu tartibu ta'allum tartibu ta'allum nayi tadanduni akan sa yan uwa wanda muna cikin rayuwa wani wata iri mai ban mamaki a garuruwan mu da yawa kasashen larabawa in ka je masa zaga ana tartibin tartibu ta'allum kananan littafai ake yi mutum ake fara haddacewa sai ai so daga yan uwa mu kula da waɗannan abubuwa mu tsare su muna da buƙatar wannan mu koyi ilimi a wajen malamai na Allah waɗanda suke masu ilimi waɗanda suke masu tsari masu itikani sannan malamai su ji tsoron Allah su yi haƙuri su karantar da ɗalibai kada ka yi ilimi ka zama ka kunshi ba ka karantar da kowa kuma ka karke ɗalibai da amana ka yi musu wasiya ka yi aiki da wasiyan magabata a kyautata wa ɗali ka zama ne waɗanda manzo sama ya mana wasiya cewa mu kula da su a ba da ilimi a ji tsoron Allah a koyar da tarbiyya fa'ida ta ƙarshe ta koyan karatu a wajen malami ita ce at-tarbiyya wal adab duk wanda ya karatu a gaban malamai zaka ga ya bambanta da wanda ya je buɗe littafi da kansa a wajen tarbiyyarsa da natsuwarsa za a ga yana da kamun kai bayi da garaje yana bin abubuwa sannusu ba so yake samu shuhura ba abin da yake fata shine hasbi bi ilmi inna ilimi na ya amfana sadaka baya damuwa da yawan dalibai an daɗe an zauna abubuwan da mala ya karantar da mu da waraya ce kawai an riga an yi wankin kuma wankin ya fita fes su kola ake cewa ko wanki a nan wanki an riga an wanke kayan kawai ɗauraye haka ba ɗaurayen ma an riga an yi kawai irin ta ƙarshe ne wanda daga ita sai a yi shanya ina jin na yi ƙoƙari na yi ɗauraye ta ƙarshen kuma na shanya abinda ake bukata kayan su bushe Allah ya ba mu ikon gogewa kuma Allah ya ba mu ikon sawa yadda ya kamata Allah subhanahu wataala ya cince mu godiya ta tabbata da Allah subhanahu wataala da ya kawo mu karshen wannan zama ta bangaren yanzu a yanzu sannan godiya ta tabbata ga waɗanda su shi sahibul autari arba'i huwa huwa Nigeria wa huwa Nijeri wa huwa abin nan wa huwa wa huwa Gani wa Togowi ko ba kwa sawa eh Togi au Togawi توغلي ما شاء الله تبارك الله فيكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآل صحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم menene AI da al-zakar al-zakar yana tambaya akan azzakamu lisinani mu a can a angale muna cewa AI artificial intelligence yadda kake mu'amala da waya haka ya kamata kai mu'amala da shi ai shi far'un min far'un min jawwalina wa far'un min at-taqniya at-taqniya al-mu'asira saboda haka na farko abin da ake bukata لا تعتمد عليه اعتمادا كليا بل اتخذه مسائلا لا تجعله عمادا بل اتخذه معاونا قد dauke shi a matsayin shine abinda zaka dogara da shi ko huwa ko shaykhuk a ista'in bihi mun gane akwai bambanci tsakanin an tattakhidahu mu'alliman wa mu'tamadan alayhi wa an tattakhidahu musta'anan bihi tasta'inu bihi la mani'a min dhalik nabiyu kakka bari ya hana ka siyan littafi kakka bari ya hana ka zuwa wajen malami kakka bari ya hana ka bincike a cikin littafi abu na uku qadilhu aw qadil ma a'tak bima fi al-kutub al-asli مثلا انت امام تخطب فاستعنت به على كتابه الخطبه فكتب لك خطبه تقدمها على الناس في يوم الجمعه جنبل وعارف وكاذب in ya baka abu haƙiƙ kuma cikin littafai ƙila ya baka takhrijin hadisi ƙila ya baka maraje ƙila ya baka ta'arifat to ka koma kuma asalin littafai ka tabbatar kaga sahalalak وأشار إليك أو أشار لك إلى الكتب وسيك قومات سننه دو شين أن تتقي الله في في استعمال تين جسوا الله لا تتخذه في المحرمات kada mutum ya amfani da shi a wajen ababen da suke na haram sabbun nas shatmun nas eh abin nan abin da ya shafi yaɗa tsaraici da alfawahish da makamantansu duka waɗannan mutum ya nisanci waɗannan sadaka istafid bima fihi istafid mimma fihi fa'ida wada fudulahu akwai fudul ودع محارمه dukka basu saboda abin da yake mai fa'ida kai amfani da shi da waɗancan hanyoyin da aka bada akwai aiki da aka yi babba a ƙasar ƙasa ina jin dubu biyu da amma dubu biyu da biyu ne na dubu biyu da ashirin da biyu sun yi wani taro muktamar kabir عن الذكاء الصناعي sannan daga cikin nata'ij din mu'tamar din sun yi rubuce-rubuce aka fitar da katin katotan littafi zai kai shafi ina jin wajen 900 eh الذكاء الاصطناعي واحكامه الشرعيه ذاك الكتاب اذا بحثت عنه ولو في الانترنت تجده وهو مفيد جدا لدولة قطر سنن ورأيت خطبة للشيخ سليمان الرحيلي حافظه الله إمام مسجد قبع قدم خطبة عنه وذكر فيه ثلاثة محاذير يا أمبتشي وسجر جدي قدا أكو إذا أتى إلى إلى إلى الخطبة تجدها في اليوتيوب ذاك جنت أقف إلى جيس وسيأتي كجسيا ya yi magana a kan azzakawar amma la ka misli za ka likita wancan littafin ka neme shi zai yi fa'ida sosai babba ne gaskiya yana da shafuffuka da yawa domin majmu makalat min albahisin wal ulama'i mukhtalifi aka tattara mufid jiddan insha Allah shi ke muke Thank you.